شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهد أبنا شاهد يقوة هد watan rabi'u thani hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da da shekara 1446 wanda ya zo daidai da sha biyar ga watan goma a Gregorian calendar 2024 wannan shi ne kasaɗinmu na 120 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwaziz fi fiqihis sunnati wal kitabil aziz na al'allama ad-doktor abdul azim al-badawi alaihi rahmatullahi al-mutatabi'a idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin kitabul jumu'a mun kammala da babin da ke magana akan yustahabbu li kulli man arada shuhudal jumu'ati an ya'mala bima fi hadhihi al-ahadith an so ga dukkanin mutumin da yake da niyyar zuwa sallar juma'a ya kula da wasu abubuwa kusan akalla guda shida zuwa bakwai wanda suka zo a cikin wasu hadisai kwaya uku waɗanda wannan hadisai mun karanta su har zuwa ƙarshe in ban manta ba ko yau za mu tahi ma yustahabbu min al-adhkari wal adiyati yawm al-jumu'ati abinda aka so musulmi ya karanta na zikirori da ainihin wato addu'o'i a ranar juma'a ina fata an gane juma'a tana daga cikin ranar da ake karɓar addu'o'in musulmi tana daga cikin rana mai falala yasa zaka ga hatta yanayinta yakan bambanta da sauran ranaku za ga rana ce wacce take da haske rana ce wacce take da falala kakan samu nutsuwa da kwanciyar hankali a cikinta hada-hadar mutane takan bambanta a ranar juma'a sama da ranar da ba ita ba kakan ga mutane cikin kwalliya da ado da wanka da ƙura a daka wajen kwalliya a wannan rana ta ainihin wato juma'a sannan rana ce wacce mafi yawancin garuruwan musulmi sukan saka ta ta zama ranar cin kasuwarsu akwai kasuwanni da yawa da suke ci a ranar juma'a wanda wannan yana nuna cewa mu musulmi babu wata rana da aka ware mana cewa a wannan ranar ba za mu ci kasuwa ko ba za mu fita aiki ba a musulunci bid'a ne ka ware wata rana ka ce kai wannan ranar ba cin kasuwa ko babu fita aiki ko ba fita ofis ko ba kaza idan dai yahudawa sun tsara nasu su je can su ci daɗi lafiya ina fata an gane amma ku musulmi ba a yadda muku da wannan ba kawai in ka gaji ka koma gida ka huta kawai kawai ka ce yau ba zan fita ba ba wai dan kawai saboda wannan ranar ranar hutu ne a musulunci ba a yadda da wannan ina fata an fahimci magana yasa malamai suka ce hatta hutun alhamis da juma'a da sayyidina umar ya kawo ya kawo ne ba dan komai ba sai dan saboda kada a kuntatawa wasu waɗanda suke da wasu uzurruka da ba su yi ba aikin ofis ɗin gwamnatin musulunci ya hana su da aka yi su amfani da wannan ranakun su je su yi amma ba a so ka rane ka ware rana ka ce musulunci ya hana fita a wannan ranar ai kasuwa ko aiki ko kuma wani a makamancin wannan an gane na fata an gane don haka dai a takaitan takaitawa ranar juma'a rana ce mai falalar gaske alherinta ya kai inda ya kai akwai addu'o'i da ake so a yi wanda idan mutum yana yin su to da izinin Allah zai samu alherin Allah zai same shi idan Allah madaukakin sarki ya bamu iko Allah ya bamu ikon aikatawa malam yace ma yustahabbu min al-adhkari wal adiyati yawmul jumu'a abinda ake so a karanta na daga addu'o'i da zikirori a ranar juma'a awwalan abu na farko al-iktharu min as-salati was-salami ala an-nabi ana so a yawaita wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama salati a ranar juma'a wanda ba ku manta ba a baya mun karanto nau'ukan salatan annabi Muhammad wanda sunna ta tabbatar da shi salatai waɗanda suke ibrahimi ibrahimi ko salati Ibrahim wannan shine salatin da yafi kowanne falala a cikin nau'ukan salatan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ko wani abu makamancin wannan labudda an yakuna ibrahimiyyan in dai salati ne mai falala to babu makawa sai ya zama salati ibrahimi na fata an gane magana don haka ka je ka ɗauki ainihin wato littafi wanda wani malami ya rubuta akan tsantsar salati ga manzon Allah da falalansa da alherinsa da ma'anarsa me ake so mutum ya cimma malamai sun tabbatar ko da addu'a za ka yi na roƙon wani abu to ka buɗe ta da salatin manzon Allah in za ka rufe ka rufe ta da salatin wane ne salatin manzan Allah yin salatin annabi a farkon addu'a da rufewa da shi a ƙarshe wato babbar hanya ce da take tabbatar da alherin Allah ga dukkanin mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya datar da shi da wannan ya ishe mu mu gane salati ga annabi alheri ne da Allah maɗaukakin sarki ya nassanta cewa shi da kansa yana yi wa annabi salati إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما duk abin da Allah da mala'iku suke yin sa ai ina ganin baka da bukatar ma sai an ce ma yana da alheri a cikin sa ko iya alherin shine Allah ma na yi da kansa iya alherin shine mala'iku suna yi da kansu amma wallahi ina gaya muku da yawa mutane fa ba sa salatin annabi akwai lokacin da ya kamata ka ware musamman a ranar juma'a in ma carbi za ka riƙe in ma menene in ma abin kirge in ma ne ka yi salatin annabi kamar guda dubu ka yi kamar guda dubu biyu ka yi kamar guda dubu biyar na rantse da Allah ba ka bi na bahir rantsuwa idan ka sa wa kanka wannan wallahi sai ka ga buɗi mai matukar falala alherin Allah zai same ka a waɗannan kwanakin salatin annabi fa ya kai matakin da Allah da kansa ya ce duk ranar da kai wa annabi salati sai an tada hi a cikin kabarinsa an gaya masa cewa wane yana gaishe ka ya maka salati ya ce domin fa'in don annabi ya ce fa'in na salatakun ma'arudatun alayya salatin ku ana bujiro shi zuwa gare ni inji manzon Allah yana kabari malamai suka ce salatin annabi na maganin talauci salatin annabi na maganin jinya da rashin lafiya salatin annabi na maganin kuncin rayuwa salatin annabi na maganin matsalolin yau da gobe dukansu wallahi in kana yi Allah zai warware ma duk waɗannan bala'o'i da kake ciki saboda haka salatin annabi ba karamin alheri bane jama'a ka je ka dauki jami'ul jami'ul jami'ul jami'ul jami'ul qurtubi aljami'u li ahkamil qur'an tafsirin qurtubi karkashin waccar aya inna allaha wa mala'ikatahu kaji abinda imamul qurtubi ya bazo na maganganun malamai da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda suke nuna irin falalar da ke cikin salatin manzon Allah karanta ibnu taymiya a cikin fatawa nashi kaji bayanai karanta zadul ba'at fi hadi khairil ibad na al-imam ibnu ibnu al-qayyim al-jawziyya kaji bayanai sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama suka yi dandazo fa suka zo suka samu manzon Allah suka ce ya rasulallahi arabna kaifa nusallimu alayka fa kaifa nusalli alayka ya manzan Allah ka karantar da mu yadda in mun ganka zamu ma sallama assalamu alayka ya rasulallah fa kaifa nusalli alayka to salati fa ya zamu maka annabi yace fa qulu in kun tashi ku ce imam al-bukhari da muslim suka rawaito shi allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahima fil alamin innaka hamidum majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin ko wa barik ala Muhammadin duka sigogin sun zo ko ka ce Allahumma barik ala Muhammadin ko kuma ka ce wa barik ala Muhammadin salati jama'a san da yazo nau'i dai dai dai dai kusan nau'i bakwai salati ibrahimi dai dai dai dai dai dai kai ina jin mun karanta su duk da ku mu koma ba duk za ku ji waɗannan nau'ukan salata suna nan abu a babin salati ga annabi cikin wannan kitabun salatin da muka karanta ina fata an fahimci magana su don haka ana buƙatar ka je ka dinga salati ga annabi ka ware lokaci ko da safe ko da rana a wuni kar a ce ba ka salatin annabi idan kuma baka samu dama a duk kowanne wuni ba to akalla dai a ranar juma'a kaji yanzu zamu karanta ana so ka dinga salatin waye salatin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu ikon aiki ba mu zo mu ta tatar baki mu ta kumfan baki amma mutane ba sa son aikatawa wallahi wallahi in kuka wasa malamai za su bar ku da aiki fa su karanta muku su je su aikata ku kuma iya aikatawan ne ba sai kun karanta wasu ba amma ku gagara su aiki biyu suke su karantar su aikata ko ku kuma iya aikatawar aka ce ku yi ku gagara kaga su sun sha 2-0 an gane magana da jogo don haka al'iktaru minas salati wassalami alan nabi mala ya ce an ausu bin ausin قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم مأروضة علي قالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت فقال إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء أنغاني دقا أوسو أن أوسو أبادة سونان تاكينا يا هلتا sunanka Ahmad he ka sawa ɗanka Ahmad ya ce Ahmadu ɗan Ahmadu na fata an fahimci magana eh sunanka abubakar kuma sai ka ce sunan ɗanka abubakar na ka tambaye ka wani mai sunanka ya ka ce abubakar bunu abubakar an gane magana da ke ku sunanka adam sai ka sa wa ɗanka adam mai sunanka yaro sai ya ce adam ɗan adam awa musulunci akwai zaki da lahin lazi haɓa an kawo motar musulunci har da gyangyaɗi saboda daɗi an ausu bin ausin daga ausu ɗan ausu Ƙala Ausu ɗan Ausu ya ce, Ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama manzan Allah ya ce, Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ati. Daga cikin ranakunku mafiya falala, daga cikin ranakunku mafiya daraja, daga cikin ranakunku mafiya albarka ita ce ranar Juma'a. Me yasa ta zama haka? Kamar ka tambayi manzan Allah, ya Rasulallah me yasa ka ce haka? sai annabi ya ce fihi khuliqa adam a wannan rana ne aka halicci waye annabi adam ina fata an fahimci magana kaga ashe da Allah ya zabi ranar juma'a ta zama ranar halittar baban mu gaba daya kenan Allah ya ga wannan rana ya mata albarka ne yasa sai ya halicce shi a wannan rana saboda akwai alheri a cikinta ina fata an fahimta kuma mun faɗi cewa annaba adamu an halice shi ne tsayinsa zira'i 60 faɗinsa zira'i 40 ko kuma aka busa masa rai ko kuma annaba adamu ya zauna a cikin aljanna yasa wani malami ya ce wallahi babu mai haƙuri irin annaba adam ya ce domin ya zauna ya ɗanɗani zaƙin aljanna daga baya aka fito da shi ita ya yi rayuwa tsawon lokaci sannan ya mutu aka binne shi kuma har yanzu ba ta hikiya ma ya koma aljanna ba da Allah ya haƙuri ko bai ya haƙuri ba ka gani da kai da mu ɗanɗana ba ai bada ma ba mu san zaƙin ba sun da sun ce wai rashin sanin daɗi ma daɗi ne dan in ka riga ka ɗanɗano kuma aka ce an yanke to zaka shiga damuwa haka ne kuma haka ba yace to shi ya ɗanɗana daɗin aljanna a cikin ta yake ci a cikin ta yake sha a cikin ta yake kwanciya yana da komai sai ya saba wa Allah sai Allah ya fitar da shi daga ciki da ya fitar da shi ya gangaro da shi wannan duniyar ta mu gidan fitina da rigima da hayaniya da bankaura gidan tsadar mai ko yawwa gidan yankewar wutar lantarki sai kuna ji daɗi raɗau raɗau raɗau kit ya ta yanke sai a ce sai nan da sati biyu kafin ta gyaru to shi duk bai san wannan matsalar ba to amma sai ya kuskure sai Allah ya fitar da shi yayi rayuwa tsawon shekarun da Allah ya ɗeba mar da hi da matar shi suka hayayyafa suka mutu aka binne su suna nan suna jira a tahi kiyama su koma dan Allah ka lissafa daga lokacin da annabi a ba ma daga lokacin da aka turo shi duniya ba a'a daga ranar da ya mutu zuwa yanzu shekara dubu nawa ne ko miliyan nawa al'ummomi nawa aka yi jama'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah ka saka mu cikin kabari da rahamarka ya Allah in ba dan annabi Adamu annabin Allah bane wanda ya bauta wa Allah sau da kafa kuma Allah ya masa rahama domin shine uban annabawa gaba ɗaya da da matar shi yanzu ka kaddara a ce waɗanda suka mutu suna kafirci tun daga wancan lokacin har yau ba a tada su ba wanda bala'i suke ciki da ma suna nan suna zaman jiran tsammani kuma idan an tahi kiyamar maimakon su samu sauki sai dai azabar da za ta biyo baya tafi wacce za a saka ma'ana azabar da za ta biyo baya tafi wacce suka baro haka ne ko ba haka ba saboda Allah ya ce walanziqannahum minal azabil adna sai ce me dunal azabil akbar la'allahum yarji'una Allah ya ce wallahi za mu ɗanɗana musu azaba ta kusa ‘yar ƙaramar azaba kafin babbar azaba ko za su dawo zuwa gare mu. Wadanda zai ƙanna kun min al'azabil adina dun al'azabil akibari da Allah kun yarje. Jama'a kuna fahimta muna fahimtar magana da kyau ku? So wannan na nuna mana musulmi ya daure ya dawwama a musulunci. Kada ya kuskura wallahi wani abu ya wargaza masa addini. Allah ka tabbatar da mu akan addininka ya Allah da haka fihi khuliqa adam a cikin sa ne aka halitta annaba adam wa fihi qubida kuma a ran juma'a Allah ya dauki annaba adam kaji wani ikon Allah ranar aka yi skeleton sa fadin sa 40 tsayin sa 60 aka busa masa rai a ranar kuma Allah ya turo mala'ikan mutuwa ya dauke rai shi wa fihi qubida ina fata an gane wa fihi nafkhatu kuma a ranan ne za a yi busar kaho dan juma'a jama'a yasa hadisi ya tabbata annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace duk ranar juma'a ka lura zaka ga dabbobi sun yi fakare ka lura da kyau in ma kiwo kake a gidanka ka lura ran juma'a zaka ga dabbobinka kabar ba su da lafiya lafiyar su garau suna jiran kiyama ne jama'a ya lal'ajab inna lillahi ya lal'ajab ɗan adam bai ankara cewa za a iya tashin ƙiyama a ranar juma'a amma dabba tana mai tana ankare ita fa idan ƙiyama za ta tashi ce musu za a yi kunu turaba ku zama ƙasa shi nan magana ta ƙare sai fa in wata tatun ku yi wata da zalunci annabi muhammadu ya ce wallahi tallahi idan tunkiya kaza ta tunkuri tunkiya kaza ba tare da haƙƙi ba to ranar kiyama za a saka waccar kaho ita kuma waccan a cire mata kaho a ce rama tunkurin da kika da ta miki in ta rama sai Allah ya ce ku nutura ba su iya hisabun su kenan amma wallahi tare da haka annabi muhammadu ya ba mu labari ya ce dabbobi ba su da nutsuwa a ranar juma'a sai sun ga rana ta faɗi da haka ka lura in kaji kake da su a gida kana kiwo za ka ga ba su da warkadami a ranar juma'a idan awaki ne za ka ga ba su da warkadami in tumaki ne za ka ga ba su da warkadami duk abin da kake kiwo na dabba wacce ta halatta a ce da wacce bata halatta ba za ka ga ran juma'a ba su da warkadami sosai me dalili saboda suna tsammanin wannan rana za a tahi kiyama sannan abu biyu ne dama su suna ankara da wannan sannan Allah yana jiyar da su kugi da ƙaƙaji da masifar azabar kabari na rantse muku da Allah kafin na karanta wannan hadisin na san wannan hukuncin a gidanmu akwai tiken dabbobi kasan gidajen ƙauye haka sai ko yanzu idan ka je duk da cewa yanzu abubuwan sun lalace za ka ga ɗakin ku a nan ga tiken dabbobi a can haka ne idan ma gari ya waye iyayenmu sai sun yi shara sun mai da kashin dabbobin ya koma asalin inda taken yake amma za ka samu ya bazo ya zo har kofar ɗaki wani lokaci ga ɗakinka ga cikin dabbobinka wallahi ni ba zan iya lissafa adadin cikin dare za ka ji dabbobin nan sun razana sun firgita wanda suke since wallahi sun dinga gudu a tsakar gida kenan wanda ku suke ɗaure za ka ga su ɗiba da gudu sun ɗauka a sinta suke sai su ji turke ya jawo su baya sai can daga baya sai ka ji sun nutsu na rantse da Allah ne ba zan iya lissafa adadin wanda na gani kuma na ji da ido na ji da kunne na ba sai daga baya da muka zo muna karatu sai muka karanta cewa Allah yana jiyar da dabbobi azabar kabari da ake yi wa kafirai shi yasa suke wannan firgita da wannan razana da ake ji suna yi ina fata an gane magana Allah yana jiyar da su saboda haka abubuwan nan guda biyu dabbobi suna da wannan na farko suna ankara sun zan cewa ranar kiyama za a tashi alkiyama ranar juma'a za a tashi alkiyama da haka suna nan ankare amma mu ran juma'a ma ranar holewa ce wani wani ya sa ranar juma'a ma ranar shigantaka ya sa wani malami yake cewa ko tsiya kake yi a duniya ba a ɗauka kai matsiyaci ne Allah ya kiyaye ya ce to ko tsiya kake in ran juma'a ta zo ka ɗage kafa ka bari he asabar he ka ɗora ko ba haka bane jama'a ya ce dan wallahi za ta iya zuwa a he ita ne ranar ƙarshe kai baka sani ba ka gan ta rugun tsuma da kaya magana ta kare ko yace to ko tsiya kake ka ɗaga kafaran juma'a sai ran asabar he ka ɗora Allah ya kiyaye to wannan shine dan haka yace wa fihi qubida a ranan ne za a dauki ran annabi adam wa fihi nafkhatu a ranan ne kuma za a busa kaho Allah yace fa idza nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaaluna daga an yi busa a ranar a kaho ina fata an fahimta yace to ranar kuma babu wata dangantaka tsakanin mutane kuma ba za ma su tambayi junansu ina suke ba kiyama ta tashi a ce bus a busa kaho ka dinga tambayar ina babanka ko ina mamarka ko ina kaninka ko ina wanka ko ina matarka Allah ya ce wala ya tasaluna na rantse da Allah ko tambayar juna ba za ku yi ba saboda bala'in da ke cikin kiyama jama'a mana fala an saba bainahum yawma idhin Allah ya ce wala ya tasaluna ba wata dangantaka da ta saura daga an busa ƙaho yace kuma ba wanda zai tambayi labarin dan uwan shi in kaga ana tambaya kwana biyu ban ga wani ba a duniya ne jama'a amma kiyama ta tashi wallahi kowa ta kansa yake maganan ina wani babu ita a wani guri yace fa idza nufika fi suri nafkhatun wahida sai yace wa humilatil ardu wal jibalu fa dukkata dakkatan wahida sai ce me fa yawma idhin waqa'atil waqi'a Allah ce fa idza nufika fi suri in muka yi busa a cikin kaho nafhatun wahida busa kwaya ɗaya tak wa humilatil ardu aka ɗauko ƙasa wal jibalu da duwatsu fa dukkata Allah ya ce muka dandake su dakkatan wahida dandakewa kwaya daya Allah ya ce to fa yawma idin waqa'atul waqi'a to fa a ranar mai akuwa ta gama aukuwa kawai saura kowa ya san makomarsa mun gama da kowa inji Allah dandaka Allah ya ce zamu yi sama da ƙasa wallahi gaba daya fa dukkata dakkatan wahida Allah ya ce fa yawma idhin waqa'atul waqi'a shi yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ni ina ni ina suke wa duniyan nan wa sahibul qarnil taqamal qarna alhalin ma'abocin busar kaho ya lankwame bakin kahon a bakinsa yantaziru an yi umara fayun fahu yana sauraron a masa umarni ya busa ayan kai annabi yace wa hana jabahatuhu zirin gohinsa ma ya ɗame ka san idan ka ja iska har wani zirin goshi ake gani a nan ɗinka ko saboda yadda ka ɗame fuskar ka ja iska kafin ka buso ta annabi ya ce to zirin gohin mala'ikan ma ya ɗame alamun kawai jira yake a ce masa busa kawai ya busa ya ce ta ina zan samu in sake a duniyan amma yanzu maganar da ake wani magangadi yake shi ba wai maganar sakewa ba shi shantakewa ma yi a duniyar da ma haka ne ko ba haka ba ba ruwansa kawai a busa kawai a sai inda za a yi lai dan adam sai a hankali eh yi wani kuma yana cewa wai hila shine ma kafin yake gurinsa da ya busa dan bai san bala'in da ke cikin busawar ba kawai shi ji yake ana ta za a busa ƙaho bai san bala'in da ke cikin busawar ba ne don haka in duniya ta yi mar ɗaurin huhun goro sai ci shi ina ma ƙahon nan yake ne kan shi ya busa shi ma kowa ya huta wa ya ga ma huta za a yi idan aka busa bai san cewa wani aiki sabo aka ɓaro ba wa ya ga ma hutawa za a yi ba maganan hutu daga nan ne ma aiki ya fara billahi lazi la ilaha illa huwa daga nan ne aiki ya fara ba maganan hutu to shine wa fihi nafkhatu wa fihi saqatu a wannan ranan ne za a yi tsawa an gane magana da ke ku tsawar da za ta ragargaza komai daga Allah ya daka wa duniya tsawa kowa sai ya kwanta mana jinin nuka sai labor fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wa nufikha fis suri fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man sha'a rabb man sha'a Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzuruna Allah yace wa nufikha fis suri zami busa a cikin kafo fasa'iqa man fis samawati sai kowa ya rugurguje ya baji ya fadi macacce a doran kasa daga sama har kasa inji Allah har mala'iku tun da kuke gani wallahi domin banda Allah suwaye a sama mala'iku ne to Allah ya ce da mala'iku da ku da kuke kasa idan muka yi wannan busar kowa zubewa zai kowa zai faɗi magashiyan alaihi min al-maut yana burburuwar mutuwa mana illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama malamai suka ce shine Allah shi kansa domin kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kullu shay'in halikun illa waja komai zai hallaka amma banda Allah shine illa man sha Allah Allah ya ce thumma nufikha fihi ukhra ko sannan sai mu sake busa ta biyu kuma fa idahum qiyamun yanzuruna sai kowa ya tashi ma'ana an taho filin tahin kiyama kenan to shine as-sa'iqatu ranar da za a yi wannan busa kowa ya zube za a yi tsawa kowa ya wargaje a ƙasa mana Allah ka tsare mu daga bala'in wannan rana dan haka sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace fa akthiru alayya min as-salati fi ina ba ku shawara ku yawaita salati a gare ni a wannan rana Allah ka ba mu ikon yawaita salati ga manzon Allah sai manzon Allah yace fa inna salatakum domin salatin da kuke yi min ma'arudatun alayya ana bujuro ta zuwa gare ni Allahu akbar shine maganar da muke dazu cewa duk salatin da kai manzon Allah sai Allah ya gaya masa kayi mar salati don Allah me yafi ma daɗi annabi ya shaida kullun sai an tadahi an gaya masa wane dan wane daga unguwar bolari ya maka salati goma annabi ya san daga tun kafin kiyama ta tashi haka ne ko ba haka ba yana da labarin kana mar salati tun kafin kiyama ta tashi sunansa ya sunanka ya saba da jinsa tun yana kabari ina fata an fahimci magana to a ƙarƙashin wannan akwai wasu shubuhohi da zaka ga wasu suna fitowa suna faɗin su shi yasa idan kana karatu a gaban malamai ka dinga tsamdare kana fahimtar menene malamai suke isarwa wasu 'yan shubuhahe su ce to mutane nawa ne a doron ƙasar nan musulmi wanda suke wa manzon Allah salati ina fata kun fahimci magana sannan yanzu kenan wannan ba zai zama wani nau'in wahalarwa ga manzon Allah ba a ce duk wanda ya maka sai suna kwatanta abin kamar kai yanzu misali a ce kai kana yanzu kana kwance kana bacci sai wane ya bugo waya sai a zo a tada kai a ce ga wane ya bugo waya ina fata kun fahimci magana sai ka karɓa ku yi magana sai a mayar kana koma ka fara gingida za kuma sai a sake buga kafa ka tashi tashi gawa ne a bugo waya ina fata kun fahimci magana yanzu da Allah a wannan yanayi za ka samu bacci mai daɗi to su suna kwatanta abin da wannan to duk wanda yake buga misali da abin da Allah ya ce zai yi in kana neman turun jahili dandakalar jahili in kana neman sa to in ka samu wannan ka gama wato shi abu idan aka ce daga Allah yake to ba a bincikar da ya ake yake faruwa ba ruwanka ashe idan ma kana wannan binciken baka yadda inna Allah ala kulli shay'in qadir ba Allah yana da ikon yin duk abin da ya ga dama ba ba ruwanka wannan ba aikin ka bane aikin waye ne Allah ne kuma ni da kai bamu san waye Allah nan ba sai iya abin da ya sanar da mu sauran abubuwan da ya boye mana ba wanda ya sani sai shi jama'a haka ne ko ba haka ba to duk wani wanda ya kawo ma shubha to in kun ce ana gaya wa annabi salati kowa zai yaka ce a'a da muka faɗa sai muka gaya maka ya abin zai faru a'a ba ku faɗa ba kun dai ce ana dai ce to Allah ne sai yadda zai kayan mu ba ruwan ya abin da Allah annabi ya faɗa mu faɗa kuma mun faɗa baganar ya Allah zai yi abin babu ruwan mu ba shikenan ba duk abin da ya zamanto ya liqu bi jalalihi subhanahu to ba a kutsawa a ce sai an gano ya yake kuma ba a kwatanta shi da abin da ke faruwa na rayuwar mu muyan na fata an gane daga lokacin da ka ɗauko irin waɗannan abubuwan kana ƙoƙarin alaƙanta su da irin kalar rayuwarmu to baka ma san waye Allah ba wallahi shi Allah ba a buga misali da ke fala tadribu lillahi al-amsal ba a buga misali da Allah ba a kwatanta shi da rayuwar ɗan adam in yace zai abu ba a tunanin ai maganar cewa idan ka ɗauki maganar Allah yana sauka zuwa saman duniyan nan a kowanne dare nuzulan yaliqu bi jalalihi shi da kansa annabi Muhammadu yace sauka irin wacce ta dace da kudurar Allah da iradarsa to sai mutun yace maka ai yanzu da muke dare karfe 8 a Gombe yanzu a America karfe 9 ne na safe misali ko karfe 10 to shi Allah nan guda nawa ne ka ji sakarai jama'a kun fahimci sakarci ka ji sakarai malam sauna kira mana shashasha wai in kaji sakare ku taho tare ai idan aka ce Allah ne eh to babu magana cewa wannan lokacin ba daren mu bane wannan lokacin daren su ana ne karka yadda ka kawo wannan a hema baka yadda Allah bane a hema baka yadda Allah yana da iko akan abin da diye niyya zai zata da ba to irin waɗannan shubuhohin kullun idan aka kawo masu muƙaddara baka da wani karatu da zaka iya kare wannan shubuhar sai ka ce ni kan ba Allah ne ce zai yi ba eh baka yadda da hadisin ba da ana yadda tunda bukhari ne rawaito me yasa kake wannan tambayar ce a to ni ban yadda bane yaya abin zai yi ka ce a ni na yarda da Allah tunda annabi ya bada labari to na yarda Allah zai iya yin haka yadda zai yi yin kuma ni ba ruwana da sai ya ganar da ni tunda da ya so na gane da ya mun bayani ba shikenan ba duk abin da Allah yake so a gane a yi bayani a kansa a fito da shi dalla-dalla da ba Allah ya fito mana da shi a Qur'ani ko bai fito mana da shi ba to ashe duk abin da ya ɓoye wa kansa saninsa da ni da kai ba mu da ikon kutsawa cewa sai mun gano shi yanzu misali da Allah ya tashi sai ya kaddara cewa za mu za mu gane numfahinmu na hurawa kuma muna jan numfashi haka dan haka daga kaga mutum yana hura numfashi yana ja kasan yana yi haka ne ko ba haka ba to amma sai Allah ya ɓoye kuma yanayin kaga wannan iskar numfashin da take higa take fita in ka isa ka ce tun da ba ka ganin ta kai baka yadda kana numfashi ba mutane suna da sakarci wallahi ban gane ko kun fahimta ba in in ka isa kamo mana iskar da kake shaka mu ganta ga ta a tafin hannunka babu to kamo mana wacce kake hurowa babu to baka da ita ƙarya kake ba numfashi kake yi ba yes tunda da hankali ake lissafi haka kawo mana hankalin kai ma amma inda ana lissafi ne da nassi tunda Allah ya ce muna numfashi muna hurawa muna da abin nan rai ko shikenan ya tabbata baka da bukatar sai ka tabbatar da shi dukkan mu nan kowa ya yarda yana da rai ko ba mu yarda ba da Allah ku nuna mana rayukan junan mu ga ya mana lungun da yake a cikin cikin ka kowa ya yarda yana da tunani yana da hankali haka ne ko ba haka ba da Allah nuna mana tunanin nuna mana hankalin to mun yarda Allah na zai sako zuwa ina saman duniya kullun da daddare maganar cewa zai sauko yaushe zai sauko da ya dambancin daren Najeriya da daren Asia ko daren Najeriya da daren China ko daren Najeriya da daren kaza wannan bai dame mu ba shi Allah ya san yadda zai yi kayansa tun da ya faɗa zai yi ina fata kun fahimci magana to ire-iren waɗannan shubuhohi zaka ji to kun ce za a turo annabi salati kowa idan yayi za a gaya manzon Allah to da ya haka zai yi ina ruwanka Allah ne da manzansa manzan Allah ya bada labari cewa Allah yana yin haka ko zai yi haka ba shikenan ba yanzu jama'a akwai wata wani guri a duniyan nan ba zan iya cewa ga gurin ba an ce faɗin gurin da girman sa murabba'i ya kai girman Najeriya sau goma sha biyar amma wannan gurin duk duniya wanda suke rayuwa a gurin gabaki ɗaya mutum dubu ɗaya ɗari ɗaya da shida ne kawai duk duniya duk gaba ɗaya wanda suke rayuwa a gurin mutum dubu ɗaya da ɗari ɗaya da shida ne kawai kuma an yadda akwai gurin kai kuma baka taɓa zuwa ba kuma ka yadda akwai shi jama'a haka ne ko ba haka ba da ga gurin kuma akwai shi sannan duk wani abu hukumomi su amerika su faransa su china su waye sun hana a dinga zuwa gurin saboda akwai wasu surrukan da ba a so a gane saboda abubuwan da ke gurin na ban al'ajabi ne da ban mamaki kuma a nan duniyar tamu yake wasu suna cewa mata nan ne ya ajuju wa majuju za su bullo Allahu a'lam akwai Bermuda triangle a duniyar nan duk an yarda jirgin sama bai isa ya wulga ta gurin ba yana wulgawarsa da si da direban da fasinja sunan su gawa an gwada ɗaya biyu uku aka ga cewa fa abin fa zai ci gaba dole aka haƙura Malam Albani Zaria Allah ya masa rahama yayi wata lacca lokacin da yake Yola yake karatu a jami'ar Yola yayi wata lacca akan aljanu da sauransu ya dauko wannan matsala ya kwankwade ta cewa wannan gurin shine gurin da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa kowace rana shedan yana zuwa ya kafa karagarsa akan wannan gurin ya kira dukkanin masu zuwa masa aiki na barnata mutane da batar da su yana karɓar sakonni babu wanda zai naɗa wa kambin girmamawa sai wanda ya samu ya higa tsakanin mata da miji ya raba su ai an san hadisin aiko yace to a wannan gurin ba mu da triangle din bincike ya nuna a nan ne gadon iblis yake to kai waye sai je gurin iblis yana da gadon sa ta idan sanyi ya zo kwata-kwata wanda suke rayuwa a gurin ba su wuce mutum ɗari biyu ba duk sauran kowa wa ɗin ka bar gurin mutuwa za ka yi to kaji ya daskare an ce idan ka fito da indomi yana ɗumi yana da ɗuminsa kana sa cokali in kai haka kafin ka kai baki sai dai ka ɓalle shi sai dai ka karya ya daskare wallahi mala kana yin haka ga haka yin yar sai kaga ya zama kawai kankara kawai sai dai ka sa hannu ka ɓalla kat haka kai an kakar karas karas hakan nan ba ku da zama ba ne to amma kaga duk mun yadda akwai shi ko ba haka ba ne to amma sai Allah ya bada labari wai mu ci ba mu yadda ba ko mu dinga bincikar ya haka za ta yi yanzu dan Allah a tunaninka akwai gurin da za a ce ka ɗebo ruwa a kofi kafin ka kai baki sai dai ka ji bakinka ya da kidu san kankara amma kuma akwai gurin kuma ka yadda kuma baka taba zuwa ba amma sai Allah ya ce zai tada manzon Allah ya gahi labarin salatin ka kace baka yadda ba saboda Allah aka raina ban gane ko kun gane ba wato muna kawo irin wannan ne dan mu dinga fahimtar ya akai wai mu muka yadda wasu abubuwa na rayuwa suna iya faruwa amma idan Allah ya bada labari sai mu musa mu dinga tunanin ba zai yiwu ba shi wannan da yake yi muka yadda ko muke gani yana yi yana yiwuwa shi fa ba ba ma'ana ba Allah bane shi wanda yake yin wannan abun amma fa shi wanda yace za a yi kaza din a saman bakwai yake shine mahaliccin mu kuma yayi abin da duk duniya ba wanda ya yi shi sannan kuma ya ce zai yi kaza ka ce baka yadda ba ga misali a kusa da Allah da kansa yace wa fi anfusikum abala tubsiruna gangare da kawunan kuma gaba ɗaya akwai aya wa fil ardi ayatul lil muqinin sai yace me wa fi anfusikum afala tubsirun dangane da kas- abin nan ƙasa da duniya da kuke gani akwai ayoyi amma ga wanda suka sakankance da al'amarin ubangiji sai ya ce kai a karan kan kuma akwai aya ba kwa kallo ne da Allah ka ɗauki farce wannan wannan farce shekarar ka goma sha biyar ko ashirin ko talatin ko arba'in ko hamsin yana fitowa kana yanke shi da Allah daga ina yake fitowa a jikinka shi dai gahi ba kashi ba ne shi ba ɓargo ba ne shi ba tsoka ba ce shi ba nama ba ne shi kuma ba gashi ba ne ba roba ba ne kuma ya yi kama da roba kuma idan kai haka ba za ka ji shi ba kuma yayin da zai fito ba ka jin lokacin da yake fitowa ba da ka ɗan ji wani zafi-zafi yayin da yake fitowa daga cikin yatsanka ko ba haka ba ne ba ka jin wani zafi ba ka jin wani ciwo ba ka jin wani motsi da yake fitowa kuma kana ta ƙudube yana ƙara fitowa ni kan da Allah ko da daga nan yake aka kafa ma shi daga nan bai kai a ce ya ƙare ba ga yawo baka san ta ina sai dai kawai ka ji shi a bakinka ya cika ma baki ga gashi ka duba yadda gashi ke tsurowa ana sarewa yi tsuro a sare kuma da za ka tona ƙasa da wannan gurin nama za ka gani in ka burma can ƙasa kuma kwakwalwa za ka taɓa haka ne ko ba haka ba duk wannan bai yarda ya ganar da kai Allah idan ya ce zai yi ka za ka sallama mar ba to sai yau za ka sallama Allah sai ka mutu ban gane ko kun fahimta ba jama'a to waɗannan abubuwan yana da kyau mutane su dinga ankara cewa Allah mai iko ne kuma idan ya bada labari kawai ka sallama yasa cikin ka'ida na sallama wa Allah shine yarda da duk wani labari da ya bayar duk abin da Allah ya bada labari kar ka tsaya kana tunanin ya za a yi haka ta yiwu idan kuma ka tsaya kana wannan tunani to in aka baka misali da waɗannan abubuwan in kana da hankali ya kamata ka dawo hayyacinka domin ga abu nan a jikinka kai amma baka ankara cewa aya bane ba Allah ya shirye da mu dan haka a ranan ne za a yi wannan sumewa ga baki daya sai Allah madaukaki sai manzon Allah ya ce fa akthiru alayya min salati fihi dan haka ku yawaita min salati a ranar juma'a sai ya ce fa inna salatakum ma'rudatun alayya domin yi min salati to ana bujiro shi zuwa gare ni daga kun min salati Kalu ya Rasulallahi fa kaifa tu'radu alayka salatuna wa qad aramta suka ce ya manzon Allah ya za a yi abujuro maka da salatan mu kaji su ma sahabbai sanda annabi ya musu saitin hamma da gyaran kafireto su ma wannan shubuhar da ta dame mu ko take damun wasu daga cikin mu su ma ta dame su a wancan zamanin annabi ne ya saita su suka ce ta ya za a yi a dinga bujuro maka da salatan mu bayan ka riga da ka riddige ma'ana ka zama turbaya ka riddige shine wa qad aramta an gane magana da kyau ko ai ka wa qad balaita ka ainihin wato a riddige ina fata an fahimta qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna allaha azza wa jalla qad harrama alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya'i Allah maɗaukakin sarki ya haramta wa wuta ta ci abin ya haramta wa ƙasa ta ci naman annabawa na fata an fahimta ma'ana ko da wane mutumin kirki ne amma bai fi ƙarfin ƙasa ta ci namansa ba to su kan annabawa Allah ya saka wa ƙasa doka in dai aka binne miki annabi to karki ci kashinsa karki ci namansa balantana ya riddige balantana ya zama turba ya zama ƙasa ya narke a ciki ina fata kun fahimci magana Allah ya saka ma ƙasa doka ba za ta ci naman annabawa ba ba za ta ci jikin annabawa ba ba za ta ci ƙahinsu ba ba za ta ci duk wani abu nasu ba shi yasa ai wannan hadisin da ke akwai wanda sun yi bilibin da hadisin yadda annabi ya faɗa to akwai wanda sun yi attempting ɗin su je su ɗauke magawar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an samu wannan kamar yadda na ji malam daurawa Allah ya masa rahama ya kawo kissar yadda aka yi wasu mutane ne suka zo suka zauna a garin Madina tsawon shekara da shekaru sanda suka zama an yarda da su an amintu da su ashe malam suna can suna tono rami ta bayan garin Madina suna kokarin su je su kwakwale gawar Annabi Muhammad amma da yake ainihin wato Allah madaukakin sarki bai yarda ba wasu daga cikin malamai ko wata daga cikin bayan Allah ta yi mafarkin cewa falalle akwai wasu munafukai suna tonan gawar annabi sun iso daidai guri kaza ma bai wuce kilomita ya rage su shiga cikin da'irar masallacin manzon Allah nan da nan jami'an tsaro da waye aka shiga bincike har aka gano su duka aka kama su gaba ɗaya aka zo aka rataye su aka kashe su kuma wallahi bari in gaya muku har yanzu nan akwai waɗanda suna nan su dai sai sun sanya za su su tono annabi su ganhi da irinsa kuma Allah ba zai yarda ba wallahi annabi ya zo ya yi rayuwarsa ya goma ga Allah in har haka kai matakin da annabi ya bayyana a duniyan nan ko gawarsa ta fito na rantse da Allah dukkan mu nan mu ɗauka cewa duniya ta tashi Allah ba zai bar duniya ta ci gaba da wanzuwa ba jama'a kun fahimci maganar da ke ku so akwai abubuwan da Allah ya riga ya musu iyaka duk bala'inka sai dai ka haƙura ka bar shi duk bala'inka Allah ya riga ya musu iyaka ba za su faru ba kuma suna nan a duniya annabi ta yana nan a duniya a binne a kabarinsa yana nan lafiyarsa kalau ba abin da ya samu manzan Allah wannan ita ce aƙidar to kuna jin wannan guri ka san ɗan adam da ƙwaƙwafin bala'i shi yasa bature shi idan aka ce masa akwai abu shi shi yayi tunanin to ya za ya ga wannan abu wai shi ya gani reality shine shi believing dinsa shine reality ya gani da idonsa shi in ba an nuna masa ba shi bai yadda ba to tunda an ce annabi ya zo yayi kaza yayi kaza to ta ya za a gano akwai shi lalle akwai shi dan haka sai a shirya munafurci wai ya za a yi kaza na rantse da Allah ba zai taba yiwa ba har duniya ta nade jama'a ba zai yiwu ba kwanakin baya ina gaya wa wasu nace kun ga wannan yaƙe-yaƙen da ake a gabar ta tsakiya to muna addu'a subhanahu wata'ala ya kare abin nan ya kai matakin a kaiwa Saudiya hari har a kai ga matakin kaiwa Ka'aba hari ban gane ko kun fahimce ni ba wallahi ba kwa bina ba rantsuwa duk ranar da aka kuskura aka ce an kaiwa Ka'aba hari to ku jira abin da zai faru da wannan duniya yadda Allah bai bar ashabul fili suka tinkari ka'aba ba da suka zo Allah ya kifar da su ba ma su ba waɗanda ma suke wannan yankin wanda ba ruwansa a cikin magana kawo harin Allah gaba ɗaya murkushe su har na na Aisha take tambayar manzon Allah to su kuma waɗannan da ba ruwansu fa suna cikin addinin Allah ba su nemi kawo wa Ka'aba hari ba su an haɗa da su annabi sallallahu alaihi wasallama yace yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athuna ala niyyatihim idan Allah ya tashi irin wannan murkushe kowa yake sannan kiyama idan ta tashi kowa a tada shi akan niyyar shi idan kai da ka zo gurin kai niyyar kawo Ka'aba hari ne sai Allah ya tada kai akan wannan in kai da kake gurin musulmi ne kai ba ruwanka da fitina sai Allah ya tada kai a musulmin gaskiya sai ya aljanna da kai wannan kuma ai wuta da shi ba shi kenan magana ta kare ba dama duk idan an gama hayaniyar ba lahira za a tafi ba kuma an tafi ɗin fariƙun fil jannati wa fariƙun fil sa'iri ina fata kun gane magana su saboda haka waɗannan rigingimu da suke faruwa Allah ya kiyaye amma lalle duk ranar da Yahudawa ko kafirai suka yi tunanin kai hari domin waɗannan tarihi duka suna da hi na cewa ai ainihin wato wancan da ya zo abrahata da ya zo ya zai hari ka'aba Allah ya turo wasu tsuntsaye tsairan ababil sun ragargaza shi don haka za su ce to in habin da gaske ne to bari mu sake gwada mu gani wallahi tallahi kafiri in kai kafirin ƙarya ne za ka gane kuskurenka wallahi tallahi duk ranar da ka taba Allah wallahi za ka gane kuskurenka yasa idan kafirai suka zo suna yaƙar wani abu na Allah ka bar su da Allah koma gefe kai ta addu'a ka ce Allah ni bana ciki Allah ka sa ni in cika da imani Allah ba ruwa na a cikin wannan rigima mu mun yi imani da duk abin da ka da ka faɗa ya Allah to shine zaman ka lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya thaniyan abu na biyu qira'atu suratul kahf karanta suratul kahf yana daga cikin abin da ake so a ranar juma'a na fata an fahimta an abi sa'id al-khudri أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين يا تبت دغ ابي سعيد الخدري الله يحدى مره في جنة الفردوس ابي سعيد الخدري yake cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya karanta suratul Kha- kahfi fi yawmil jumu'a a ranar juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce aba lahu minan nuri Allah zai bashi wani haske zai haskaka masa rayuwarsa ma bainal juma'ataini tsakanin wannan juma'ar da kuma juma'a mai zuwa kaga fa an ce aba alahu minan nuri Allah zai haskaka mara rayuwa Allah zai bashi buɗi a rayuwa Allah zai masa alheri a rayuwa Allah zai masa falala a rayuwarsa tsakanin wannan juma'ar da ya karanta suratul kahfi da kuma juma'a mai zuwa kaga kenan inda zai dimanci karanta suratul kahfi ko a ranar juma'a to shikenan shikenan kullun yana cikin hasken ubangiji a rayuwarsa ina fata kun fahimci magana to kullum idan nazo wannan hadisin nakan tambaya shin yanzu ka iya karanta suratul kahfi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja har karke ka iya ka gan baka iya ba sai ka je ka me ka koya to banda wannan akwai ruwayoyi da suka zo dangane da karanta ayoyi guda goma na farkon menene suratul kahfi ko kuma ayoyi guda goma na ƙarshen menene suratul kahfi duka ya tabbata kana iya karanta ayoyi guda goma na farko kana iya karanta ayoyi guda goma na ina na ƙarshe amma maganar da tafi inganci kuma hadisai suka fi yawa akan ta ne karanta ta gaba ɗaya ina fata an fahimci magana shi yasa ma ya tabbata cewa idan dujal ya bayyana kuma har Allah ya kaddari ko ya jarrabe ka da zuwan dujal kanka domin shi dujal idan ya zo ba iya wanda suke raye ne kaɗai bala'insu zai iya shafa ba bala'insu zai iya shafa ba har kai da kake kabari dujal zai iya zuwa inda kake kuma idan ya je kan kabarin ka zai iya tada kai Allah ya bashi wannan dan ya fitini mutane ya jarrabe wasu mutane da haka zai iya zuwa da kan kabarin ka kawai ce tashi wani ina fata an fahimta yana tashi kana miƙewa ka tabbatar wannan dujal ne manzon Allah ya ce karanta masa ayoyi guda goma na farkon suratul menene suratul kahfi ka gama da shi wasu malamai suka ce in ka karanta to ka kubuta daga fitinarsa duk abin da zai zo ma da shi ba za ka amince a matsayin shi Allah bane ba duk abin da zai zo ma da shi saboda dujal zai zo da wasu abubuwa na mamaki wanda in ba Allah ba ba wanda zai yi su to amma sai Allah ya ba shi damar yi duzan zai zo sama tana nan tarwal ba komai a kanta sai ya haka sai ya ce sama zubar min da ruwa kawai sai ka ji ruwa ya tsinke mana fa kawai sai ya haka sai dakata haka ka ji tsit kamar an cire kaya mana da Allah in ba Allah ba zai iya wannan to amma Allah zai ba shi wannan dama zai iya nuna kasa ya ce cire min da kwayar masara tsiro yanzu yanzu masara fa ta so ta so ta so ta so tana bin yatsunsa kawai kaga ta girma ta yi duk abin da ake baka labari a hadisi na dadin aljanna za ka gani a cikin aljannan dujal duk abin da ake bada labari na bala'i da narko da cewa wutar lahira ta bambanta da tamu ta nan duniya za ka gani a wutar da dujal zai zo da ita idan ka ce ka yi imani da hisai ce to shiga aljanna kana shiga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce wutar allah ka shiga kuma ba fita wallahi tunda ka kafircewa allah ka yi imani da dujal ina fata fahimci magana idan ka karanta masa wannan sura ko farkon wannan sura ta suratul kahfi Allah ya taimake ka kake ka yadda da duk abin da zai faɗa zai ce to tunda ka kafirce min shiga wuta zai tura ka wutar shi lokacin da zai tura ka lalle wuta ne kowa na kallo amma kai kuma kana shiga sai kawai ka ji ta zama aljannar Allah shikenan ka kubuta da imaninka daga nan kuma ta zarce har aljannar firdausi dan Allah jama'a idan farkon karanta suratul kahfi zai kubutar da mutum daga wannan bala'in karanta suratul kahfi da iya ta akwai alheri ko babu to wannan yana daga cikin alherin suratul kahfi Allah ya ji kan professor Muhammadu Sani Umar Rijiyar Lemu a cikin littafin sa na tafsiri tarjamar Alqur'ani da ya saka masa suna Awdahul Bayan fi ta'wil ayatul Qur'an wato fayyataccen bayani wajen fassara ayoyin alkur'ani awdhul bayan bayanai da suka fi fitowa fili wajen fassara ayoyin alkur'ani da yazo kan suratul kahfin nan ya faɗi falala da alheri mai ɗimbin yawa da yake cikin wannan sura asali ma dalilin saukar surar yahudawa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya wato ya ya yawaita irin zuwa ga imani ya suka ce aje a tambaye shi wasu abubuwa da aka zo aka tambayi manzan Allah za mu zo da kissar aka zo aka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to lokacin da suka yi mata tambaya mala'ika bai zo da amsar ba sai manzan Allah ya ce musu su je gobe su dawo su samu amsar su na fata an fahimci magana sai annabi ya manta bai ce insha Allah ba to suka tafi shi kuma Allah sai ya fushi sai ya iya dawo da amsa su zo yau annabi ce su koma su zo sai da aka kusan kwana goma a watar waya kwana goma sha biyar daga baya sai Allah maɗaukakin sarki ya sauke masa a cikin suratul kahfi wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah ya ce wa qur rabbi zidni ilma daga yau karka sake cewa zan yi kaza gobe sai ka ce menene insha Allah kuma ka ce Allah ya kara min ilimi sai Allah madaukakin sarki fayyace masa waɗannan bayanai da kafirai suka yi tambaya suka zo dan har an fara rade da dinki kenan ƙaryarsa ta kare kaza kaza kaza mun kure yau kwana nawa ya ce zai ba mu amsa mutumin da duk abin da ka zo da shi sai ya ce ma ya sani yau kwana nawa eh wa kula sa an yi hadiya ni rabbi li aqariba li aqraba min hadha rashada ina fata an fahimta to sai da sai ga wahayi ya sako ya bada amsa to wannan yana daga cikin dalilin saukar suratul kahfi tare da cewa wasu malamin sun rauna wannan kissa cewa bata inganta ba haka shi ma professor Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo da yazo a cikin wannan littafi nasa ya rauna wannan kissa amma dai akwai wasu maganganu wanda suke ingantattu ne wanda suke kama da wannan ina fata an gane da haka in Allah ya da sati mai zuwa yanzu lokaci ya kure sati mai zuwa in mun zo insha Allah ta'ala za mu dora akan bayani dangane da falalar karanta suratul kahfi da alherin da ke cikin ta saboda mutane su je su rike karanta wannan sura a ranar juma'a ko ayoyinta guda goma in so samu ka haddace ta kada ka yarda juma'a ta zo har rana ta faɗi ba karanta suratul kahfi ba ina fata an fahimci magana da zaka burge Allah ba wai ka burge mu ba da zaka burge Allah daga yanzu nan da ka ji wannan maganar ka je ka dukofa ko iya suratul kahfi a fara koya maka kafin ka ci gaba da sauran surorin wallahi ko dan ka muru wannan falala ina fata an gane Allah ya shirye da mu abinda muka faɗa daidai Allah ba mu dadan sa wanda muka yi kuskure ko tuntuban harhi ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya yafe mana hadha huwa ma indana billahi tawfiq wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh